بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daren lahadi daren 22 watan shawwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shekara 1441 wanda kuma ya dace da 13 ga watan Jun shekarar miladiya ta 2020 wannan shine darasi na uku cikin jerin gidarusa na ladubban ilimi karkashin littafin tafkiratu sami wal mutakallim fi adabil alimi wal mutaallim wallafan al-imam al-qadi badruddin muhammad ibn ibrahim ibn sa'dillah ibn jama'at al-kinani ash-shafi'i rahmatullahi alaihi wannan malami ya rasu shekara ta 733 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a darasi na biyu mun fara karanta muqaddimar da shi malamin yayi a inda muka kwana a cewarsa wa inna haqqan nas bi hadhihi al-khaslati al-jamilati wa awlahum bi hiyadati hadhihi al-martabati al-jalila ahlul ilmi wanda yafi kowa dacewa da yayi riko da kyakkyawan hali da kyakkyawan ladabi su ne ɗalibai da malamai mazuwa ilimi allazina hallu bihi furwatul majdi was sana waɗanda suka samu ɗaukaka suka samu daraja da samun haske sakamakon rukun su da ilimi na musulunci wa ahrazu bihi kasabati sabqi kuma suka yi masa'a suka dar masa'a ila wirasatil anbiya sune magada annabawa la ilmi saboda suna da masaniya bi makarimi akhlaqin nabi sallallahu alaihi wasallama wa adabihi malamai su suka karanta suka san halaye da kyakkyawan ladabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da husni sirati al-a'immatil athhar min ahli baiti wa ashabi da kuma kyakkyawan salar rayuwa na wato mutanen gidansa da sahabbansa ko kuma obi ma kana alaihi a'immatu ulama'i salaf da kuma abinda malaman zamanin magabata tabi'ai da na bayan suke akai waqta da bi hadihin fihi mashayikhul khalaf da kuma yadda malaman baya su ma suka kwaikwayi waɗancan malamai na farko to anan mu kwana sai mu tashi inda yake cewa qala ibn sirina muhammad ibn sirin rahmatullahi alaihi yana cewa kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilma wato bayan da ya wacce muqaddima yana so yanzu ya daure ta da hujjoji sai fara kawo maka maganganun magabata yace kanu ya ta'allamuna alhadiya kama ya ta'allamuna alilma sun kasance suna koye su magabata sun kasance suna koyan shari'a idan ka ce abin nan shi alhadiya ana nufin ladabi ana nufin ladabi idan aka ce alhadiya ko kuma ana nufin al-tariqal hasana al-tariqal hasana kama ce fulan ala hadiyin hasanin ai ala tariqin hasanin ko ala adabin hasanin to yana nufin su wane ne da yace kanu yana nufin wanda suka gabace shi sabai kenan al-mashiha as-sabiqa waɗanda suka gabace shi sahabbai da tabi'ai manyansu cikin sahabbai da tabi'ai abin da yake cikin duk sanda wani malami ya ce kanu sun kasance suna yin kaza to abin da za a duba shi a wani zamani yake magana sai zama yana nufin malamansa da wanda suka gabace su amma ko wani malami guda ɗaya wanda shi idan ya ce kanu ba za a bata wannan ma'anar am din ba wanda ma'anar am allazi arada bihimul mutakallim za a bashi ma'anan khas idan ya zama ibrahimun naka'i ne duk sanda ya ce kanu to almuradu bihi ashabu ibn mas'udin yana nufin ɗaliban makarantar ibn mas'udin waɗanda ya tarar da su a ƙasar kufa ya karatu a gunsu in ya ce kanu to da su yake da haka a nan zai zama kanu kawai magabata daga cikin sahabbai da tabi'ai su muhammad ibn sirin yake magana a kai وقال الحسن الحسن البصري yake cewa inna in kana rajulu la yakhruju fi adabin yaktubuhu as-sinina thumma as-sinina magabata sun kasance ɗaya daga cikin su yakhruju ma'ana ayyu safiru yakan bar garin su ya tafi wani gari fi adabin saboda wani ladabi yaktubuhu da yake so ya samu ya je zauna a gun wani malami ya koyi irin tsarin malamin da ladabinsa da tunaninsa as-sinina thumma as-sinina yayi shekara da shekaru kaga abinda muke faɗa kenan cewa mutanen da ba su koyi karatu a gun malamai ba to zaka ga ba za su iya samun ladabin malamai ba waɗanda suka koya kawai ta hanyar sun saurara ko sun leƙa da kansu a cikin takaddu ko a labirari na lantarki na kan kwamfuta na intanet to kaga tun da ba su gana da malamai ba to ba za su iya sanin mutunci malamai ba kamar yadda zaka ji ne bahaushe yana cewa wance yar mace ce ma'ana ba ta taso a gidan da akwai namiji uba ko wani namiji wanda yake gadiyan ba zaka ba ta san tarbiyya da ake ba wa yaya ba sai a dinga ganta da shiri ne ko da rashin sanin ya kamata sai a ce yayi yar mace ce ma'ana to haka duk wanda ya zama ilimin shi bayi da irin wannan wato abin nan ɗin ittisali da malamai wanda suka koya mashi tun asali suka sashi a tarba to babu mamaki in ka ganshi da irin waɗannan matsalolin Allah ya tsare mu wa qala sufyan ibn uyayna sai kuma ya sake kawo magana ta gaba daga sufyan dan uyayna yake cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama huwa al-mizanul akbar lalle annabi sallallahu alaihi wasallama shine ma'auni al-akbar mafi girma wa alaihi tu'radul ashiya' zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake bijirar da abubuwa ala khuluqihi wa siratihi wa hadi ana so a san mutum ya ya dace abin da yake ko bai dace ba abin da yake daidai ne ko ba daidai bane tafarkin da yake mai kyau ne ko ba mai kyau bane sai a gabatar da ɗabi'ar sa akan irin ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gabatar da tafarkin sa akan irin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shiriyar sa akan irin shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fama wafaqaha fahuwal haƙƙo duk abin da ya dace da na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to shine gaskiya wa ma khalafaha fahuwal batil duk wani ladabi ko wani tsari ko wani abu da mutane suke ganin mai kyau ne in ya saba wa abin da annabi ke ganin shi a matsayin mai kyau to wannan barna ne na annabin nan kadai shine daidai haka wannan ya daga ɗaya daga cikin source of ethics a musulunci wato daga ina musulunci yake tsamo tarbiyya da ladubbansa daga tarihi da tsarin rayuwa da halayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma da Allah yake cewa laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasana lalle akwai kyakkyawan abun koyi da za ku dauka daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama sai ma da ya kara cewa wa qala habib bin shahid malam habib ibn shahid abu muhammad al-basri wanda ya rasu shekara ta ɗari da arba'in da biyar yake cewa libnihi ga ɗansa ya bunayya ishabil fuqaha wal ulama wa ta'allam minhum wa khudh min adabihim fa inna dhalika ahabba ilayya min kathirin min al hadith yace ya kai dana ishabil ulama fuqaha wal ulama yi kokari kai kai abokantaka ka zauna a gaban malamai masana fiqh da masana ilimi wata'allam minhum kuma ka koyi karatu a hannunsu wa khudh min adabihim sannan ka dauka ka koyi ladabinsu banda karatun kuma ka koyi ladabinsu yace fa inna zalika ahabba ilayya min kaseer min alhadith wannan ka iya ladabinsu ka san ilimin su yafi min alheri fiye da a ce ka tara hadisi amma baka ladabi ka tara ilimi amma babu ladabi ka tara karatu amma baka san mutuncin kowa ba gara a ce karatun ka kadan ne amma ka san ladabi ka koya a gun malamai rabbaniyuna wa qala ba'dhum libhi wani kuma yace wa ɗansa ya bunayya li an ta'allama baban min al-adabi ahabbu ilayya min an tata'allama 70 baban min al-ilmi yace ya kai dana li an ta'allama asali ta ta'allama ne ya halatta a cire tawon daya ya ce a wurina ka koyi baban minal adabi ka koyi matsala guda daya ga da ladabi a habbu ilayya min an ta ta'allama saba'ina baban minal ilmi wannan ya fi mani na fi son haka fiye da a ce ka koyi babi saba'in na ilimi wato mafumul da zaka rashi ne ka koyi waɗannan babuka amma babu babu ladabi haka aka ce mahaifi imam malik tana ce mashi rahmatullahi alaihi takan ce imam malik idhab ila rabi'ata fata'allam min adabihi qabla ilmi ka tafi gun rabi'a ka je ka koyi ladabinsa kafin ka koyi iliminsa shi sa suke cewa suhbatul shuyukh ta'addub min maqasidi suhbati shuyukh ladabtuwa na daga cikin dalilan da suka sa ake so ka je ka zauna a gaban malami ka zauna ka ga yadda yake yi ka koya ka ɗau izina daga tunaninsa da ra'ayinsa da irin yadda yake hulɗa da mutane da irin maganganun da yake da irin nasihohi da yake wannan yana nuni waɗannan maganganun da ya kawo suna nuni zuwa ga jalala da darajan ainihin ladabi domin amfanuwa da shi mu kiyaye yana gaba da amfanuwa da ilimin idan kana da ladabi za ka amfana da ilimi kuma ka amfana amma idan ba ka da ladabi ko da ka yi ilimi ba za ka amfana da shi ba sai zama kamar sai da himar ya hamilu asfara ba za ka amfana da ilimin ballantana wani ma ya amfana da ka sai zama kenan koyon ladabin yana kan gaba da koyon asalin ilimin duk da shi ladabin wani sashe ne na ilimin وقال مخلد ابن الحسين سيكون مخلد ابن حسين أبو محمد الأزدي wanda shi ma babban malami ne an ciyar shika ta ɗari da casa'in da ɗaya ko wani abu makamancin haka ya ce libin mubarak ya faɗa ma shekul islam abdullahi ibn mubarak rahmatullahi alaihi ke cewa na hannu ila kafirin min al'adadi ahwaju minna ila kafirin min al-hadith lalle mu a wancan zamanin wannan fa zamanin su kenan na asba'ut tabi'ina yake cewa bukatunmu zuwa ga ladabi ta fi girman bukatunmu zuwa ga mafi yawan hadisi da muke ji to wannan fa a zamanin suke nan wanda zamani daga cikin zamuna masu falala zamuna na alkhairi ina kuma ga zamunan baya da na bayan baya da na bayan bayan baya da kuma wannan zamanin da muke ciki inda sun ga wannan zamanin Allah kaɗai san kuma wani abu za su fada fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ubangiji ya sa mu dace wa qila lish-shafi'i radiyallahu anhu kayfa shahwatuka lil adabi qala asma'u bil harf minhu mimma lam asma'ahu fatawaddu a'da'i anna laha asma'an tatana'amu bihi aka ce ma shafi'i yaya yanayin kwadayinka ga ilimi sha'awarka ga ladabi amin ya ce asma'u bil harfi minhu nakan ji magana guda ɗaya daga cikin abin da ya shafi ilimi a ladabi ya ce min malam asma'u wanda da ban sani ba na ji wani sabon ladabi da aka faɗa fatawaddu a ada'i anna laha asma'an ta tana'amuri ya ce sai ka ga a daidai lokacin sai gaɓoɓi na su dinga fata suna burin ina ma a ce kowace gaba tana da kunni da ta ji daɗin wani ladabin wato yadda kwaɗayinsu a kan ladabi da shagaltuwarsu da ƙoƙarin sanin menene ya kamata su aikata na halaye mai kyau da muhimmancinsa a nan ne shi malam usaini a sharhinsa da yawa littafi yake kwatanta yake ka kwatanta kamar yadda misali a wannan zamanin namu ɗalibai suke zama cikin wani irin seriousness da takaddunsu na hand out da jarabawar yanta kusanto a nan jami'an mu ta abu zariyan aka ce maka lokacin jarabawa ya kusato sati daya ko sati biyu timetable ya fito ko ka je bayero ko sokoto ko yarwasu mai dubu ko wata jami'a za ga mutane gabaki daya hankalinsu ya koma kan jarabawa ba dare ba rana ana shiga ana fita ana hadda ana muraja ana tutorial ana ainihin wato salbin first question paper ba bacci kowa cikin tashin hankali to yadda ka ga wannan abin da ɗalibai a ɗan makarantar boko suke yi na neman duniya wanda ni kana taɓa wannan magana cewa da a ce mutane za su ba lahira muhimmanci yadda suke bai wa jarabawar sanista muhimmanci da duk waliye za mu zama malam da duk sai mun zama waliye wallahi amma ina za ka ga yadda mutane hankalinsu yake tashi gaba da akan jarabawa to irin wannan abu haka mutanen da salaf suke ba da muhimmanci ga ilimi don lahira kowa ka gan shi kawai ilimi yake ma kuma don lahira ba don duniya ba yadda ka ga ana yi dinnan ko fiyewa da haka wannan duk wanda ya zaman jami'a ya zauna a hostel ko ya karatu a university ya sa abin da nake nufi kai kar ma a kai ga jami'a ko da irin wannan ƙananan jarabawa ta waye da ne ko da ake jiyan da kowa hankalin shi ke tashi ko jarabawar jam kowa yana so ya za a yi kawai ya ci ya za a yi ya kai labari ya za a yi ya iya to haka su kuma suke ba da muhimmanci akan ilimin addini da ladabba na addini shafi yake cewa idan ya ga wani ladabi da bai sani ba da yakan yi fata ina ma a ce da kafar shi da idan shi da ƙeyar shi da hantar shi da komai nashi su ma gabobin jikin shi sun samu kunnuwa da za su ji wani labin da ya je da kunnansa aka ce wa kai fa talabu kalabu to ya kake neman ladadi qala talabul mar'ati almudillati waladaha wa laysa laha ghayru irin yadda mace take neman danta da ya bata wanda kuma ba ta da wani da sai shi Allah ka ga na farko tukunna mace an san yadda mata suke da ƙaunar ‘ya'ya suke da kuma rauni wajen iya ɗaukan fitintunu ko rigima in ta bujuru musu ko wani tashin hankali ko sadma sannan kuma mahaifiya ce bayan kasancewar ta mace ba mace ce ga magari ba mahaifiya ce jibi alaƙar ɗa da uwa sannan kuma ɗan ya ɓata ne tana neman shi sannan ba ta da wani sai shi to irin haka shafi yake neman ladabi ba dare ba rana kenan bayan da ya kawo waɗannan maganganu sai kuma yake cewa ولما بلغت رتبة الأدب هذه المزية يعني دي زما درجة الأدب تاكي إيرن ونن متاكن wanda malaman salaf gas nan yanzu ya kawo mana malami akalla wajen guda bakwai wanda suka yi magana a kai sai ce kuma wannan ya tsakuro ne kawai zai kawo su a nan gaba ya ce wa kanat madariku mufassalatihi khafiya sannan kuma iya riskar abubuwa dalla-dalla da suka shafi ainihin wato ladabi abu ne da yake a ɓoye da ani ma ra'aitu min ihtiyaji talabati ilai kuma na ga ɗalibai suna da bukata zuwa ga ladabin nan to wannan shi ya ja ni wa usri takrari tawqifuhum alai da kuma yadda iya komawa kan ladabi su sake bibiyan shi su maimaita yake musu wahala ya kamata su dinga maimaita karatu da nazari da ƙoƙarin gyara al'adarsu da ladabinsu amma haka na ɗalibai wahala tun a zamanin suke nan fiye da shekara 700 yana kuma ga yanzu ya ce imali haya'in abinda ke hana ɗalibi ya koma ya tsaya ya natsu ya gyara ladabin shi ko ya tambaya ko ya koyi karatu a kan ladabi abinda ke hana shi haka shine wani lokaci kunya fa yamna uhumul hudur kunya takan hana ɗalibai su daina su rayuwa wannan abu auli jafa'in fayurisuhumun nufur ko kuma saboda wani jafa'i wato saboda wani kangara ko wani mummunan tunani kamar dai muka kwatanta a wannan zamanin namu sai ga akwai irin wannan jafa'i dalibai ne suna koyon karatu a gun malami sai su yi fada da shi saboda ya bada wata fatawa wadda ba haka suke so ba ko saboda ya yi wani abin da ba shi suka so yi ba ko saboda ya shiga wata siyasa ko wani abin da su ba sa so to daga nan sai su ce ba ma sa son ilimin shi wanda suka ji a dama sun fasa ji wani ma sai ya ɗauki kaset na bidiyo ya fasa ko memory ne ya karya ya ziyar ko ya goge lambar malamin ko ya daina magana da malamin ko ya dinga nimshi sharri da neman ƙage na fitina kai wasu ma har su dinga yawo suna zagin malaminsu kai an taba samun ma wasu waɗanda suke marasa tunani don suka aikawa da malamin threat cewa za su mai dukan tsiya fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malami ne kuma wanda ya hadata da su alqur'ani yayi shekara da shekaru na tarbiyyar su amma saboda yanzu sun bata da shi rigima ta shiga tsakankanin su suka aika mishi da wato sako cewa za su tare shi su dake shi kaga wannan za su yi dukan iyayen su wannan kuma dalibai ne makaranta alqur'ani mahaddata masu koyar da yan mata hadda islamiya su suke irin wannan jafa'in jama'a ubangiji Allah ya tsare mu to a sai yake cewa ila ila jam'i hadha al-mukhtasar wannan ya jani zuwa ga tattara wannan takaitaccen littafi mudhakkiran lil alimi ma ju'ila ilayhi dan na tunawa malami abinda aka sanya zuwa gare shi wa munabbihan lil talibi ala ma yata'ayyanu alayhi shi ma dalibi na fadakar da shi akan abin da yake dole akan shi wa ma yashtari kani fihi min al-adab zan kuma ambata musu abin da suka yi tarayya da dalibi da malami kowa in faɗa mashi wanda ya shafe shi sannan na faɗa musu wanda ya shafi su biyan wa ma yambagi sulukuhu fi musahabatil kutubi zan mu kuma yi bayani akan yadda ya kamata ka ɗabi'antu wajen zaman ka da littafai wajen mu'amalar ka da littattafai sun ma'adabu man yaskunul madarisi zan kuma yi bayani akan ladabin zama a makaranta wato zaman ɗalibai a cikin makarantu don musamman a zamaninsu akwai ginannun makarantu wanda suke da abin da aka kira da suna hostel wuraren kwana da ɗalibai suke kwana kuma ga wurin karatu ga wurin darasi ga wurin sauran bukatu ne da kullum sannan ga labirari to irin wannan su yake ishara zuwa gare su har yanzu ma za su mana amfani a wannan bigire wanda yake muntahiyan shin zaka zauna ne a makaranta a matsayin malami mai karantarwa au ɗaliban ko kuma ɗalibi mai koyon karatu li annaha masakin talabatul ilmi fi hadhihi al-azminati ghaliban domin makarantu su ne wuraren zaman ɗaliban ilimi a waɗancan zamunna nasu wataƙila a yanzu ba haka bane kamar da a wasu wuraren za ka ji ta ambatan ɗaliban ilimi haka ce ɗaliban ilimi sun haɗa da malamai da ɗalibai duka ɗaliban ilimi ne ɗaliban ilimi daraja ce mai girma amma mutane sun raina kawai za su danga faɗa kamar wani tawali'u don ka suke su malamai ne sai suke su ɗaliban ilimi ne to ɗaliban ilimi ba ƙaramin daraja ba ce sai mutum ya kai ya kawo sana ake ce mashi ɗaliban ilimi wa jama'atu zalika min mattafaqa fil masmu'at waɗannan ladubba na tattaro su ne daga abin da na yi kicibus da shi filmas mu'ati na abubuwan da na saurara a gaban malamai au sami ituhu min almashayikh sadat wato masmu'at abin da ya karanta ke ne ke nufi aka karanta aka biya a cikin karatu na juz'o'i ko kuma abin da ya ji a bakin malamin yana sharhi da abin da aka karanta a cikin masmu'at a cikin wani juz'i na karatu ko wani musannaf sai kuma malami ya zo sharhi taliki sai kuma ya wani ladabi ya fitar da wata fa'ida wadda ba a rubuce take kai tsaye ba au marartu bihi fil mutala'at wai na uku daga cikin sources din shi ce ko kuma wanda na bi ta kanshi a wajen nazari na da bincike na da kaina tun da zuma ta magana akan cewa kan mutum ya dinga karatu da kanshi ba muna kore yiwuwar haka bane a ana nufin tun farko ya zama mutum sai ya koyi asasiyat na ilimi a gun malamai abubuwan da suke na dole ya koya a gun malamai to babu laifi daga baya kuma idan ya samu malaka da tabbaci daga nan kuma sai ya bincike da kanshi hasali ma bai yiwuwa mutum ya zama malami ba tare da ya bincike da kanshi ba bai yiwuwa amma kai ya zama tun farkon ilimin shi ilimi ne na yi da kanka to nan ne za iya samun matsala wuri na uku kenan wato mutala'at abubuwan da ya karanta yace austafattuhu fil muzakarati ko kuma na samu wannan fa'ida a gun muzakara kama a gun tutorial tattaunawa da ɗalibai ko wajen karatu ko nazari ko tattaunawa wa zakartuhu mahazufal asanidi wal adilla na ambaci maganganun ba tare da na kawo isnadoji ba ba kuma tare da na kawo dalilansu ba to ta fuskar dalili wannan za a iya cewa ta zawuza ne domin a wurare dama yakan ambaci dalilin ya ce kaza da dabi ne yakan ambaci dalilin amma ba ko ina ba amma isnadi kam ya share gabaki daya wani daga cikin masa maka zaɓi littafin saboda sauƙin mu'amala in babu isnadoji likaila ya tula ala mutalihi aw yamilla na cire isnadojin na cire dogayen zantuka don kada mai karantawa ya gaji ya kosa ko kuma ya ainihin wato yi mai tsayi waƙar jama'atu fihi bihamdillahi ta'ala min tafariki adadin adabi hadhihi abwab Allah ya taimake ni na tattara abubuwa daban-daban waɗanda suke a rarraba a wurare daban-daban na tattara su a cikin wannan littafi malam usaimi yake cewa sadaka rahimahullah wannan abin da ya faɗa ya faɗi gaskiya cewa ya tattara maganganu da suke a wurare daban-daban malam arahu majmu'an fi kitabin wanda ban gan shi a wani wuri haka daban a wuri guda ba abinda ya tattara da tattafai ne mabambanta kake bukata ya zuwa gare su amma shi ya tattara maka su a wuri daya wanda haka na daga cikin miza ta littafin yace wa qaddamtu ala zalika baban mukhtasaran fi fadl al-ilmi wal ulama sannan nayi muqaddima na kawo shimfida gajeruwa wadda a cikinta nayi magana akan falalar ilimi da falalan malamai ala wajhi tabarruki wal iqtida na yi haka don samun albarka da kuma kwaikwayo da magabata na cewa duk kowa ya zai wannan magana yakan fara da magana akan falalar ilimi da falalar malami shi sabu mu tsawaita muqaddima akai bayan zamu zo mu ji insha Allah wa qad rattabtuhu ala khamsati abwabin tuhitu bi maqsud alkitab sannan na tsara littafin a cikin babuka guda biyar wanda za su kewaye manufan littafin albabul awwal fi fadlil ilmi wa ahlihi wa sharafil alimi wa nublihi babu na farko shine zai magana akan falalar ilimi da masu ilimi da darajar malami da daukakarsa albabu Sani babu na biyu zai magana akan fi adabil alimi fi nafsi ladabban da ya kamata malami ya kula a karankin kansa da kuma ma'a wa ma'a talabatihi wa darsi da kuma ladabban da ya kamata malami ya kula da su tsakanin shi da ɗalibansa da kuma tsakanin shi da karantarwarsa albabu salis babi na uku fi adabil muta'allimi fi nafsi kuma sai kuma ladubban ɗalibi da suka shafi shi kanshi ɗalibin wa ma'a shekhihi da kuma ladubban ɗalibi tare da tsakanin shi da malaminsa wa rufqatihi da kuma ladubban ɗalibi tare da ƴan uwan shi ɗalibai wa darsi da kuma ladubban ɗalibi tsakanin shi darasinsa wannan na ganin shine kaman babi mafi muhimmanci gare mu mu ustadai mu kanana albabun rabi'u babi na hudu shine zai magana akan musahabatil kutubi fi musahabatil kutubi mu'amala da littafai wa ma ya ta'allaqu biha min al-adabi da kuma ladabban mu'amala da littafai albabul khamis babi na biyar fi adabi sukun al-madaris da kuma da ladabin zama a makarantu wa ma ya ta'allaqu bihi min an-nafa'is da kuma abubuwa masu daraja game da wannan wannan ma zai mana amfani ba dalibai su dinga hankin around a wuraren makarantu ko gidajen malamai ko masallatai su mai da su majalisai kawai na fira da cin nama da shan shayi da gulma da musu kawai ba ilimi suka zauna suna yi a wajen ba wannan ma wani abu ne mai ban takaici a wurare mabambanta ya ce wa ƙarsan mai tuhu na kirayi littafin da suna tazkiratu sami wal mutakallim fi adabi alimi wal muta'allim a tazkira shine abinda wato kamar da suke cewa ma yuhtaju ila ma'arifati fi fi man indahu shay'un inda man indahu shay'un min al-ilm wanda yake da wani abu na ilimi shine yake bukatan tazkira kaman wato tunawa tazkira fi akhbaril mauta amma akasin tazkira shine tabsira shine abinda za a ba mutum a karan farko kamar da iraki yake cewa ja'altuha tabsiratan lil mubtadi tazkiratan lil muntahi wal musnihi alfiya sai yake cewa ja'altuha tabsiratan na sanya ta ta zama mabudin ido lil mubtadi ga mai farawa zai samu abin da ya kamata ya samu a matsayin shi na mai farawa sannan kuma tazkiratan lil muntahi wanda kuma ya kai ya zama malami wal musnidi da wanda yake karatu da isnadin sa ta zama tazkira tana tuna masa wani abu da haka wannan abin ya kawo shi da nufin ba wai jahili kinni wanda bai san komai ba za a faɗa mashi na tunatarwa ne hand out abu da aka fito maka da shi dama ka san shi da aka galibi waɗanda muke nufatan su da wannan karatu wanda nake so mu tana musu su ne mu kankanmu ni da nake karatun ina so in tana wa kaina kuma in tana ma ku ɗalibai yan uwana da kuke bibiyan wannan karatun da kuma sauran wanda yake ganin zai ci fa'ida daga karatun da fata Allah ubangiji ya mu dace Allah kuma ya sanya mana albarka a ciki yace wallahu ta'ala yuwaffiquna lil ilmi wal amal Allah muke fata ya bamu dacewa mu yi ilimi kuma mu yi aiki da shi wa yuballighuna min ridwanihi nihayatal amal kuma Allah ya isa mu samu mu kai ga zuwa ga abin da muke nema na yadda shi ya zama shine ƙarshen burinmu duk abin da muke tuna mana neman yarda Allah ne Allah ubangiji ka gafarta mu wannan malami ka an samu shi ya Allah ka sa shi cikin waɗanda ka yarda da ayyukansu Allah ka ba shi lada daga cikin alama wannan aiki na shi yayi kyau shine yadda littafin ya samu shahara a tsakankanin ɗalibai da malamai da masana akai ta buga shi akai ta karanta shi akai ta ainihin wato samun rawaji ɗinsa muna fata Allah ubangiji ya gafarta mashi kuma ya karɓa mashi wannan ayyuka mu kuma da muke karantawa yanzu Allah ubangiji ya sa mana ikhlasi a ciki Allah ka tsare mu daga sharorin riya da sirrin san a san mun iya da sirrin shedan Allah ka sa dan kai muke Allah kar ka sa muna yi ne dan waninka ya Allah kuma ka ba mu damar aiki da abin da ke ciki na alkhairi abin da yake ba alkhairi ba Allah ka ba mu dama mu faɗe shi ko mu aikata shi Allah ka sa mu dace waɗannan babuka da ya kawo guda biyar a yadda ya faɗe su haka za ka ga idan ka bi binciki ɗaya bayan ɗaya za ka ga ya ɗan canza larabcin a wasu wurare idan muka za mu ishara wanda wannan ba shi ne abin da ya dace ba amma dai wataƙila ta jawuzi ne kamar yanzu wannan na farko da ya ce fi fadalil ilmi wa ahlihi wa sharafil alimi wa nublihi da ya je kuma baban sai ce fi fadalil ilmi wal ulama wa fadli ta'alimihi wa ta'allumi to wannan dan canjin ba haka aka so ba wai kanin miji ya fi miji kyau in ji hausawa amma dai ya yi wannan ba wai don bai iya ba watakila zuhuri ne na zuciyarsa ko kuma kawai yana ganin ba dole sai ya lazimci abin da ya faɗa a nan ba wallahu ta'ala alam muna fata Allah ubangiji ya gafarta mana mu da shi gaba kidaya za mu saurara a nan sai Allah ya ce mu kuma darasi na gaba sai mu tashi kai da yake cewa albabul awwal a cikin darasi na hudu insha Allah daga cikin darasin darussa waɗanda muka mustake da suna ladubban ilimi za mu saurara nan insha Allah subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah